إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساك سادوا أيو عشرين دا da uku ga watan ramadan hijira 1445 wanda daidai da da biyu kuma ko ga watan hudu insha Allah April miladiya 2024 a wannan masallaci mai albarka da muke haduwa don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata na Ramadan mai albarka muna roƙon Allah ubangiji ya samu cikin wadanda zai yanta a haka nan muna roƙon sai yafe mana kurakuran mu ya mana afuwa muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mu haifan mu waɗanda suka rasu waɗanda kuma suke nan da rai ba su da lafiya Allah ba su lafiya waɗanda kuma suke nan da rai da lafiya Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya waɗanda duk suke da buƙatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu ubangiji Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi Allah ubangiji ya sada mu da alkhairi ya raba mu da dukkan sharri muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu sannan kuma muna taya muna yi wa kanmu da kanmu ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka hidimta wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun kafin ma mu zo duniya a alƙali alhaji isa bunu allah ubangiji ya gafarta masa allah ta'ala ya gafarta masa allah ya fi masa kurakuransa ubangiji allah ya haskaka kabarinsa allah ta'ala ya yalwata masa kabarinsa allah ubangiji ya ya sa shi aljanna a firdausul a'la ranar lahadi da muka je muka kai wa malam ziyara ɗan uwa har sun ce mu wuce mu je wurinsa sai na ce a mu bari sai ranar asabar tunaninmu ranar asabar mu je mu kai masa ziyara yawa dama dai ba shi da lafiya amma ba mu san cewa kuma jikin ya zama ma haka ba to haka dai allah ta'ala ya kaddara amma lalle tabbas ba karamin rashi aka yi ba yawa mutum ne mai karfin zuciya yana da karfin zuciya yadda ba kwa tsammani duk wanda ya san shi zai ga da sanda yake dogarawa amma idan aka zo ana bita ta alhazai wallahi mu da muke tafiya da kafafun mu duk sai ya riga mu zuwa kuma da kafar sai yake takowa tun daga gida ya taho sai dai in wani ya rage masa hanya ya kawo shi kuma duk da rashin lafiya da kuma tsufa amma duk da haka gani yake yi duk bitar ma gaba ɗaya ji yake zai iya yin ta gaba ɗayan ta so za ka za ka zo ka tarar da shi ya tara su kuma yana ci gaba da abin da zai iya so mun dai gode wa Allah ta'ala mun zauna da su kuma mun fahimci abin da muka fahimta dangane da su muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta kurakuransu muna karatu cikin suratu ashura kuma muna kan tafsirin aya ta ta bakwai insha Allah akan ta muka kwana kuma akan ta zamu tashi insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد na'am Allah ta'ala ya ce wa kazalika kuma kwatankwacin haka auhaina ilayka qur'anan arabiyyan muka yi wahayi zuwa gare ka wani abun karatu balarabi wannan duka mun tattauna a jiya auhaina an fito da maganar ba kamar yadda Allah ta'ala ya lullube ta a farkon surar ba ilaika kuma wannan zamirin yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda kai tsaye aka yi wa wahayi Qur'anan mun ji kuma dukkanin ma'anonin da malamai suke ba Qur'ani ko dai zama daga qara'a ne wanda yake da ma'anar a jama'a wato tattarawa ko kuma a qara'a da ma'anar tilawa karantawa ko kuma alkara wanda yake da ma'anar tattarawa wanda har muka ce malamai sun ce daga nan aka samu lafazin alkarya saboda ta tattara ta tattara mutane to da aka ismul fa'il ne kuma ismul maf'ul ne ana karanta shi sannan kuma ya tattari fa'idoji da labarai da akida da hukunce-hukuncen da suke faruwa tsakanin bayan Allah arabiyyan kuma balaraban alkur'ani ne anan ma mun tattauna akan abin da ya shafi larabci yawa ba zai iyo ka fahimci musulunci daidai ba gaskiya in ba larabci ka fahimta ba gaskiyar magana kuma daidai gurgudu akwai waɗanda sun san larabcin na a cikinmu amma mu ne muke barin su mu ne muke barin su in maka takura musu cewa lalle sai sun koya mana za su koya mana za su koya mana akwai dattara biyu yana nan kawai a zaune yake ba wanda yake saboda ba wanda yake zuwa ya ce mai kwan na'am yadda yadda misali zaka zo ka ritsa wani particularly ni ka ritsa ni kace mu yi karatu mu yi karatu ba wani matsala wani ba haka bane ba to amma kuma dole kai kuma kai hakuri da halinsa kar ka ce yadda nayi haka kowa zai ba kowa bane zai iya yin yadda nake yi to amma duk yadda yake zukewa sai ku tabin sa har sai kun tallafo shi dole sai ya zo na ya karantar da mutane mun fahimta in dai a certificate ne to duka kasar laute babu kamar sa in dai certificate ne sanin larabci ba to duka duka kakaf dinta babu wanda ya kai shi kaga don me za a bar shi ke ta yawo a gari haka kawai ba wanda zai je ya ce kuma ya koya masa kaga kuskure ne wallahi kuskure ne ba karami ba sannan akwai su suna nan da yawa akwai akwai malama Aisha Abdul Qadir akwai malama Hindu waɗanda duk abin da suka karanta kenan larabcin suka karanta kuma maza da mata in aka ritsa su aka ce sai sun yi zasu ba wai ba za su yi ba kawai mutane suke kallon su kawai abin da suke so in aka ce a zo a yi kawai a zo a yi a ba haka ba ne ko ni nan zan fara zan fara yanga kwana-kwanan na ita yawa amma dai shi dole duk wanda sai ka bi shi a hankali mun gane akwai waɗanda sun tsaya an yi karatun nan kuma sun fahimce shi a babin misali akwai kamar sallaman gumel kaga ba ɗan larabci ba ne amma ta dalilin karatun da ake da shi a nan masallaci har sai da NCE nake ga alawar shi akwai malam Okasha yanzu masters ne ma da shi kuma kuma kuma lecturer ne yana kuma karatu ne da ake zama na yaran gurin amma da ya mai da hankali ya canja ma layi gaba daya ya bar bokon ya kama yanzu sai ka dauka ma dan larabci ne gaba ki daya ga irin su malam wanda duk ba abin da ba sa ji da larabci kuma duk karatun masallaci ne kawai ba wani karatu bane mai yawa ga dole ne sai an mai da hankali a iya larabcin a iya ko mai wannan ne zai ba da dama ka fahimci shi kansa addini in baka fa iya baka iya larabci ba fa to baka iya baka san addini ba gaskiyar magana to qur'anin arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha ummal qura wa man hawlaha jiya ma mun tattauna akan abin da muka zauna muka kwana shine lafazin tunzira wannan lam din da take jikin litunzira malamai sun ce lamu ta'lil ce wato hikima hikimar yi wa annabi sallama wahayi kuma da larabci don ya gargadi ummal qura ita ce makka wa man haulaha da kuma garuruwa da kabilun da suke kewaye da ita wannan gargadi na farko gargadi awwaliyan amma kuma gargadi wanda ke sanawi wannan bayan ma ake alayhi salatu wasalam ya bar duniya haka kuma sauran kulafa'u suka faɗaɗa musulunci tare da faɗaɗa yaren larabcin kuma har ila yau to amma kaskanci ne ya samu musuluncin da kuma larabcin gabaki daya shi yasa komai ma ya dabalbale gaskiyar magana to ita tunzira tana daga cikin wasu irin afa'al da suke yin nasaba ga maf'uli guda biyu duk lokacin da ka gansu to lalle lalle maf'uli biyu suke yi wa nasaba to amma a nan gurin sai muka ga maf'uli ɗaya ne to malamai suka ce za a ƙaddara cewa ɗaya maf'uli shi ne yawmal jam to amma kuma in an ɗauki yawmal jam'i a matsayin shi ne al-maf'ul sani to a cikin yawmal jam'i ɗin ma akwai wata tunzira ɗin har ila yau ko kaga ya ce wa tunzira yawmal jam'i kuma ka yi musu gargaɗi na yawmal jam shine yinin da za a tattara sauran halittu a kowa da kowa a cikinsa to malamai suka ce wannan dai kawai tsantsar balaga ce ta alkurani an zo da tunzira ta farko kuma ba a zo mata da maf'uli na biyu ba ita kuma tunzira ta biyu ba a zo mata da maf'uli na farko ba amma kuma magana ta tashi yadda ake so sosai kowa yana iya gane ta musamman idan idan mutum ya saba karanta alkur'ani da kuma kokarin fahimtar ma'anoninsa nan da nan zai fahimci mai Allah ta'ala yake nufi mun gane watakila a yau din nan nan gaba kaɗan watakila ƙara wani bayani da wasu misalai waɗanda za su iya ganewa to da tunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam kuma ranka musu gargadi dangane da yawmal jam'i yawmal jam ɗaya ne daga cikin sunayen ranar alkiyama alkiyama tana da sunan naki da yawa daga cikin sunayenta bayan alkiyama din kuma akwai yawmal jam'i ranar alkiyama don a ranar ne za a tattara na farko da na ƙarshe a wani fili kwaya ɗaya shi ne ake kiransa da filin mahasha a wannan filin za a tattara kowa babu wanda ba zai zo ba da mala'iku da aljanu da dabobi da mutane gaba ɗaya kowa sai ya zo shi yasa aka kira ta da yawmal jam wato ranar taro larai ba fihi wannan yinin babu kokonto a cikinsa wato babu ko shakka wannan yinin zai zo kuma lalle kowa zai samu kansa a cikin wannan a cikin wannan yinin annahu ka'inul la mahala babu abin da zai hana alkiyama zuwa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir dan haka a wannan yinin fariqun fil janna wani bangare wani yanki na mutane suna cikin aljanna Allah ta'ala ya samu a ciki wa fariqun fis sa'ir wani yanki kuma na mutane suna cikin wutar sa'ira Allah ubangiji ya kiyashe mu to fariqun fil janna wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala yawma yajma'ukum li yawmal jam'i la ra'a zalika yawmut tagabun yinin da Allah ta'ala zai tattara ku yawma yajma'ukum li yawmil jam'i yinin da Allah zai tattara ku saboda wata rana ta tattaruwa ta haduwa gaba daya zalika yawmut tagabun wanda ita ce ranar at-tagabun at-tagabun shine bugun hanci al-gabn shine kaje kasuwa a bugi hancinka amma san bugun hanci na kasuwa ko a buga ma wani abu kai kana ganin mai kyau ne sai ka zo ka tara shi ma mai kyau bane to shine al-gabnu yawmut tagabun kuma ita ce ranar da za a daki hancin wasu sosai mun fahimta ba dukan hanci irin na dan mariya ba a wanda zaka dauka ka zo da wani abin kirki ka zo ka tara shi da ba abin kirki bane ka rike wani ka ce shine zai cece ka a ranar alkiyamar sai kaga ashe shi ma ta kansa yake ka kama wani aiki ka makalkale ka dauka zai iya fitar da kai sai a ranar za ga ashe duk aikin banza ne karki to shi yasa Allah ta'ala kira ta da yawmut tagabun ibn kasir rahimahullah yace yawma yaghbunu ahlul jannati ahlal nar a ranar da 'yan aljanna za su yi dariya da kuma alfahari akan 'yan wuta domin a nan duniya su ne suke yin dariya suna alfahari akan mabiyan Allah masu bin Allah ta'ala dake dake mun fahimci wannan wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i la dhallun amma ursilu alaihim hafizin amma idan alkiyama ta zo Allah ta'ala ya ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun alal ara'iki yanzuru su ma a ranar za su rama yadda ake maka izgili kana kokarin ban Allah ta'ala ana ma izgili ana saka maka sunaye ana ta tattade ka da sauransu to kai kuma ranar alkiyama in Allah ta'ala ya karba aikin ka kai shi mai kyau to a ranar kai ma za ka yi musu dariya mun fahimci wannan ranar 'yan wuta za su san cewa sun yi asara 'yan aljanna kuma Allah ta'ala ya samu za su san cewa lallai sun zo da aikin da Allah ta'ala yake so wannan ya daidai da faɗin Allah ta'ala inna fi zalika la'aya da man kafa azabal akhirah cikin wannan lallai akwai aya ga wanda yake tsoron azabar lahira zalika yawmul zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan ranar da ya kamata kowa ya ji tsoronta ta alkiyama shine yinin da za a tattara mutane wato mutane za su zama a tattare a wannan yinin wazalika yawmin mashhud kuma wannan yini ne wanda yake abin halarta kowa zai halarto mala'iku za su zo a an ce su ne ma za su fara zuwa sannan sai sai aljanu sannan sai dabobi sannan kuma sai a koro mutane su zama suna tsakiya to kowa zai zo sannan hatta Allah Ubangiji ma zai zo a ja a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji a yau ma'izin bi jahannam za a zo da aljanna za a zo da wuta Allah Ubangiji ma zai zo kaga zalika yau mashhud ranar nan kowa zai zo kowa zai halarta da na farko da na ƙarshe wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud Allah ta'ala ya ce ba komai yasa muke ta jinkirta ranar alkiyamar ba sai don mun ɗauki alkawarin ba za ta tashi ba sai an je wani lokaci sananne yau ma ya tila ta kallamu nafsun illa bi izini a wannan ranar da alkiyama za ta zo randa za a tattara al'umma a guri guda wata rai ba za ta iya magana ba sai dai da izinin Allah ta'ala fa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikin mutane kuma akwai shaqiyyi wanda ya tabi wanda ya asara akwai sa'id wanda ya ji dadi ya rabauta Allah Ubangiji ya raba mu da tabewa da shiƙa'i Allah Ubangiji ya samu cikin waɗanda za su rabauta to wannan ita ce shi ne yau muljam ranar da za a tara mutane a gaban a gaba ga Allah ta'ala don a yi musu hisabi shi yasa ake kiranta da yau muljam'i Imam Ahmad rahimahullah ya rawaito hadisi daga abi nazara ya ce wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yuqalu lahu abu abdullah wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ana ce da shi abu abdullah kusan sunansa abu abdullah kuma alkunyarsa ma abu abdullah mun gane a dan binciken da nayi akan sa sunansa abu abdullah abdullahi kuma daidai kunyarsa ma za ga an ce kunyarsa alkunyarsa kuma abu abdullahi to sun shiga dakala alaihi ashabuhu ɗalibansa ko abokansa waɗanda suke tare sun shiga gurinsa sun shiga don su duba shi don su ziyarce shi mun fahimta don abu ne mai kyau ziyara haka kawai ka kai wa mutum ziyara abokinka ne a gurin karatu ana haduwa wata rana kawai ka je ka kai masa ziyara a inda yake ko a gidansa ko a ofishinsa ko a ma'aikata ko a wani guri da kai masa ziyara ba don kobe ba kawai ku gaisa ka tafiyar ka shi kenan mun fahimta wannan hali ne mai kyau yana yana zaune a wata anguwa ka je ka kai masa ziyara shi ma wata rana ya biyo ta nan ya biyo maka ya maka ziyara da haka ake samun ta'aruf mun gane sai a fahimci juna an san juna idan wani abu ya taso sai ga an samu taimakakeniya sai a taimaki juna a abinda bahaushe yake cewa gudu tare tsere tare to da suka shiga gurin fa waje duhu ya biki sai suka tarar da shi yana kuka faƙalu lahu sai suka ce da shi ma ya biki ka me ya zaunar da kai kake ta kuka alam ya ƙul laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kud min sharibika sun ma'akarrahu hatta talƙani ba kai bane mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuz min sharibika ka rage gashin ga bakinka kuma ka tsayu akan haka har sai mun hadu da kai a ranar kiyama kala bala yace eh ni ne haka ne tabbas lakinni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala qabada bi yaminihi qabdatan wa ukra bil yadi al ukra na taba ji annabi sallallahu ya ce Allah ta'ala yayi damka da damarsa sannan ya sake yin wata damkar da ɗaya hannun nasa faqala sai ya ce hazihi li hazihi wa hazihi li hazihi wala ubali kuma yace wannan damkar ta nan ce yana nufin aljanna wannan damkar ita kuma ta nan cewa yana nufin wuta wala ubali kuma ba abin da ya shafe ni inji Allah ta'ala mun fahimta to yace fala adri fi ayyil qabdataini ana ban sani ba a cikin wace damkan ni nake a damkar aljanna nake ko kuma a damkar wuta kaga wannan shine asalin imani ke da kuma tsoron Allah ka zauna ka tuna maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna maganganun Allah ta'ala kuma kar ka fitar da kanka ka shigar da kanka cikin maganganun ka tambayi kanka ina ne za ka iya samun kanka a gobe kana cikin fariƙon filjanna ko kana cikin fariƙon fista'ir ba ka sani ba kaga wannan kaɗai ya ishi ka zauna kai kuka ka zauna kai kuka ta iyu wannan kukan da damuwa da kai na ba ka son ka shiga wuta allah ta'ala ya tausaya ma ya cire ka daga inda dai ya sa kama ko da ya kaddara za ka shiga wutar ma sai ya cire kai saka aljanna mun gane to irin wannan tunanin kuma shine yake gyara rayuwar mai imani irin wannan fahimtar abubuwa sosai da kuma raba su da jikinka ka daina wato nesantar da su zuwa jikinka yanzu misali dangane da wuta ai kun gara na alkiyama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai ce da annabi Adam alaihi salatu wassalam ka fito min da rabon wuta daga cikin 'ya'yanka da jikoki sai annabi adam alayhi salatu wasalam ya ce wanne ne kuma rabon wuta sai Allah ta'ala ya ce da shi fi kulli alfin tis'atun wa tis'un wa tis'un Allah ta'ala ya ce a cikin duk mutum dubu to rabon wuta shine mutum 999 a wato a cikin duk dubu mutum ɗaya ne kawai zai shiga aljanna kaga wani akwai tashin hankali sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya rasulullah a cikin mu waye zai zama wannan ɗayan inda an ce duk dubu mutum ɗaya za a fitar to ya za a samu wannan ɗayan a cikin mu sai maki alaihi salatu wasalam ya ce ai shi adam annabi adam alaihi salatu wasalam yana da ƴaƴa masu dimbin yawan gaske da inda suka shiga sai sun yawaita a wannan gurin su ne ya ajuj wa ma'ajuj su ma ƴan adam ne kamar yadda muke ƴan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan daga cikinku za a ɗauka sannan 999 kuma daga cikinsu za a ɗauka an fahimta? to kaga yanzu sai ka ga kawai ka samu an baka waraka domin ko su sabu a nufisa salama har kabbara suka yi kai to sai ka ji ai kamar an baka waraka kai baka wannan hadisin ba zai tsorata ka ba wanda kuma ba daidai ba ne ba mun fahimta ya aka yi kasancewa kai za ka zama wannan kwaya daidai yanzu an ce ma'aunin imanin shi ne ma'aunin irin na abubakar da umar da usman da ali radiyallahu ta'ala anhum kai ina za ka shiga ina za ka sa kanka kaga akwai bukatar ka nutsu sosai ka san cewa akwai aiki mai yawa a gabanka dole ne mu sani cewa akwai aiki mai yawan gaske a gabanmu to fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir akwai wani yanki wadanda a aljanna za su shiga Allah ta'ala ya samu a cikinta aljanna wani gida ne da Allah ta'ala ya tattara ranar alkiyama ga wadanda suka yi imani da shi kuma suka yi aiki na gari babu irin jin daɗin da babu a cikin aljanna kowane irin jin daɗi akwai a cikin aljanna kowane irin jin daɗi a cikin aljanna saboda tsabar jin daɗi ma ko bacci ba a yi mun gane ko don duk wanda kaga yana yin bacci to akwai matsala ko ya gaji ne ko yana jin yunwa haka ne in ka gaji sai ka yi bacci don gobe ka tashi da nishaɗi a duniya in ka ƙi ka yi bacci to matsala za ka samu amma kuma bacci yana nuna gazawarka ne shi kuma dan aljanna kullun a cikin farin ciki yake da murna annabi sallallahu ya ce babu a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kuma a bai ma taba darsuwa a cikin hankali ko tunanin wannan adam saboda ka dukkanin alkhairi yana gidan aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin aljanna a fariqun fi sa'ir wasu kuma za a sa su a cikin wutar sa'ira wannan sa'ir asali daga daga hurawa take nufi mun gane ko a hurawa za mu ga akwai dogon hadisin nan da annabi sallallahu alaihi ya ce wasu mutane guda uku su ne wanda tusa'aru bihim jahannam su ne waɗanda za a fara hura wutar jahannama da su na farko shine malami wanda ya karatu ba don Allah ba kuma yake karantarwa ba don Allah ba sai dan mutane su ce yana da karatu ko yana da ilimi wannan shi su za a fara cillawa a wuta daga nan sai sai wanda ya je jihadi a filin daga hayyin shahada Allah ta'ala zai ce ya gaya masa ni'imomin da ya masa ya ce na maka kaza na maka kaza ya ce eh kamun to kai ya aka yi ya ce nima na yi jihadi har na mutu ma an kashe ni Allah ta'ala ya ce ai ƙarya kake ba dan ni ya kashe ka ba duk abin da ka yi kayi ne don ake cewa kana da shi kayi shahadar ma don aje ana cewa kayi shahada ne da aka shi ma za a cilla shi a wuta sai kuma wanda yake da dukiya ke ciyar da ya tafi sabilillah a tafarkin Allah ta'ala amma kuma ba don Allah ba waɗannan annabi sallallahu ya ce da su za a fara tusa'aru bihi jahwi jahannam da su za a fara hura wutar jahannama da su Allah ta'ala ya kiyashe mu wajibi ne mu rika tunawa kanmu maganar ikhlasi kada mutum ya kuskure ya manta da maganar ikhlasi dukkanin abin da zaka yi ka tabbatar da cewa a kana yin sa ne don Allah tun daga karantarwa har wata gwagwarmaya har ka ciyar da dukiyarka ko wani makamacin wannan dole ka tabbatar da cewa don Allah kake idan ba haka ba kuma zaka yi asara duniya da lahira domin abin da kake da bukata a duniya din ba samu zai yi ba shi da ce kowa ya yaba ma kowa ya gamsu da kai to ba zai yi ba kuma kowa ya ji da kai Duraka fariqun fi sa'ir wani bangare za su zama a cikin wutar sa'ira wato za su zama da su za su zama makamashin da za a rika hura wutar wutar da su Allah ta'ala ya kiyashe mu na'am ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير نعم الله يقول ولو شاء الله da Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahidatan da sai ya sanya su su zama al'umma daya walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai dai yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahamarsa Allah ta'ala ya sama cikin rahamarsa wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir su kuwa azzalimai ba su da wani majibincin lamari kowa ba su da wanda zai taimaka musu walau sha Allah laja'alahum ummatan wahida kun ga ayat da ta gabata Allah ta'ala ya ce fariqun fi jahannam فريق في السعير او فريق في الجنه وفريق في السعير kaga Allah ya nuna ya nuna cewa kaso biyu ne ba akwai wanda za su shiga aljanna akwai wanda za su shiga wuta mun gane to da Allah ya so walau sha Allah da Allah ubangiji ya so la ja'alahum ummatan wahida da sai ya sa su su zama al'umma guda daya ko dai su zama gaba ɗayansu musulmai masu imani kuma a sa su aljanna gaba daya ko kuma gaba ɗayansu su zama ba su da imani a sa su a wuta gaba daya da Allah ya ga dama da haka ne mun gane to amma Allah bai ga damar yin haka ba shi yasa malamai suka ce a nan akwai raddi dangane da kadariya waɗanda suke ganin Allah ta'ala bai san me za ka yi ba sai in kayi shi ma sai ya gani mun fahimci wannan na'am kowa yana da ganin dama Allah ta'ala ya ba kowa dama kana da dama kana da irada kana da nufinka kana da komai shi dai Allah ta'ala ya turo maka annabi ya haɗo shi da littafi kuma an maka bayani littafin nan ya zo gurinka saboda ka kana da dama ka ba Allah Ubangiji ya sa ka aljanna kana da dama ka kangare masa ya sa ka aure amma duk abin da kake yi baka ji a jikinka cewa tirsasa ka ake yi kana yi duk abin da kake yi kana ji a jikinka cewa ganin damar ka ce ta sa ka yi kuma ayoyi da yawa na alkur'ani sun tabbatar da mutum yana da ganin dama Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda duniya kawai suke nufi nufin su kawai duniya akwai wanda kuma nufin su lahira ne mun gane Allah ta'ala man man kana yuridu al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha ko a ƙarshe ke cewa kana sa'ihum mashkura duk wanda nufinsa shi ne lahira kuma ya kai ya komo saboda ya samu lahira to irin waɗannan sa'ayinsu kaiwa da komo wasu mashkur abin godiya ne Allah ta'ala zai ba su lahira ɗin mun gane kuma man kana yuridu hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha duk wanda nufinsa shine duniya da kawace kawacen duniya to za mu cika masa duk abin da zai ja mu bashi a nan duniya yana alkiyama kuma ya san bai da komai don dama ba nufinsa ba ne alkiyama da kun ga kenan mutum yana da irada yana da dama yana da mashi'a abinda kawai ake so ka gane ka gane duka mu gane shine wannan wa ma ta sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin mun gane to wasu suna ganin a dangane da af'alul ibad wato ayyukan bayi mutane suna kasuwa kashi-kashi na farko akwai waɗanda ake kiransu da jabariya waɗanda suna ganin Allah tirsasa mutum yake yi ya yi abin da da shi Allah yake so wanda wannan a hankalta ma dama ba za a yadda da su tunda duk abin da kake yi baka jin cewa tirsasa ka ake akwai kuma waɗanda suke ganin cewa a'a Allah ta'ala shi kaunu shi ya halicci kaunu kuma shi yake zartar da kaunu da da duniyan nan da ruwan sama da rana da wata da dare da yini da sauransu wannan na Allah ne amma sauran ayyukan kuma da bayi suke yi wannan su kuma su suke halittar kayan su to duk wanda yake da wannan a akidar kaga ya nuna cewa a cikin duniyan nan akwai masu halitta guda biyu da Allah da kuma bawa bayan kuma babu wani mai wata halitta a duniyan nan in ba Allah ba da aka da kai da aikin ka gabaki ɗaya duka na Allah ne mun fahimci wannan to sai kuma ahlus sunna wal jama'a wanda su ne suke da akida wanda ta dace da da ayoyin alqur'ani da kuma karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana da dama kuma Allah ta'ala ya baka dama amma in ka samu dama kai aikin kirki to karka yi alfahari ka sani cewa Allah ne ya hore maka wannan damar ka samu kai mun gane da wancan ya zama arne kai ka zama musulmi ka gode wa Allah ganin damar Allah ne da Allah bai ga dama ba da kai ne zaka zama Allah mun gane da Allah bai ga dama ba da sai ka zama dan shi aka jawo da bakatin kaya ko kana shan wahala amma kaga sai Allah ya ya yi ka da fararen kaya to dan haka walau sha Allah la jama'ahum la ja'alahum ummatan wahidatan da Allah ta'ala ya so da sai ya sanya su zama al'umma guda daya ko dai su zama masu imani gaba daya da duka duniyar nan kowa sai zama mai imani da Allah ya ga dama kuma da Allah ya ga dama da duka duniyar ba wanda zai zama mai imani duka wannan ganin damar Allah ta'ala ne amma ka sani cewa kana da ganin dama fa don Allah ta'ala ya baka ma damar shi yasa bai so ya dunkule al'ummar ta zama guda ɗaya ba don a baka dama don in an baka dama to shi ne za a samu waɗanda za su ba abin da Allah yake so da waɗanda za su kangare masa kaga sai maganar ta ta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sai ta zama daidai kenan kowa zai shiga ne daga nan damarsa walakin sai dai Allah ta'ala yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi yana shigar da wanda ya so a cikin rahamarsa Allah ta'ala ya samu a cikin rahamarsa to rahamar Allah ta'ala guda biyu ce akwai rahama wadda take sifa ta Allah ta'ala wadda wannan ba halitta bace ba rahama ce ta Allah ubangiji Allah ta'ala yana da rahama yana da jin kai yana da tausayi wannan sifarsa ce kuma sifarsa ba halittacciya bace ba amma kuma Allah ta'ala yana da wata rahama halittacciya mun gano nan to za mu ga a nan gurin wannan rahamar halittacciyar Allah Ubangiji yake magana don ya yi amfani da an zo da lafazin fi wanda yake fa'idatar da zarfiya ko walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati sai dai Allah Ubangiji yana shigar da wanda ya so cikin rahamarsa Allah ta'ala ya sama cikin rahamarsa to wace ce rahamar Allah ta'ala wadda take halittacciya malamai suka ce ita ce aljanna saboda ya zo a hadisul qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana Allah ta'ala ya ce ya ce wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u haka Allah ta'ala ya ce ko ke ce rahamata zan zan jikan duk wanda na ga dama da ke kaga anan yudkilu man yasha'u fi rahmatihi yana nufin fi jannati saboda ka Allah ubangiji yana da rahama guda biyu akwai rahama wadda take sifa ce ta sa akwai kuma rahama wadda take a halittacciya ce mun gane idan duniyar nan rahama ce to kaga mu a cikin duniya wannan kuma halitta ce idan gidanka da zaka je ka kwanta cikin kwanciyar hankali rahama ne kaga wannan shi ma halittaccen abu haka ne ko ka zauna a cikin yan uwanka da ƴaƴanka da dangi cikin kwanciyar hankali shi ma wanda zaka rahama ce jin kai ne da Allah ta'ala ya ma kuma gashi nan da a halitta ce amma kuma akwai rahama wadda take sifa ce ta Allah sifa ce kuma wani alwasf ne da ake sifata Allah ta'ala da shi to shi wannan kuma ba makaluki bane ba halittacciya bace ba walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir su kuma azzalimai ba su da wali wani majibintin lamari wala nasir kuma ba su da wanda zai taimake su azzalimai a nan gurin malamai suna cewa su ne kafirai kuma haka ne Allah ta kansa ma ya ce wa zalimuna wal kafiruna humu zalimun ko wal kafiruna humu zalimun ai kafirai su ne su ne azalimai na hakika dan dukkanin wanda zai kafircewa Allah ta'ala to ai ba wanda ya kai shi zalunci haka nan duk wanda zai hada Allah ta'ala da wani wajen bauta to gaskiya ba wanda ya kai shi zalunci mun gane ta annabi sallallahu ya faɗa a hadisul qudsi cewa ai zalunci ne Allah ta'ala ya halicce ka kai kuma ka sanya masa kini babu zalunci da ya kai wannan shi yake shi ya halicce ka yake ciyar da kai ki shayar da kai baka lafiya ya komai amma kuma kai idan ka tashi sai ka hada masa abokin tarayya kaga babu babu zalincin da ya kai wani da haka zalimai su ne kafirai malahum min waliyin ba su da waliyi waliyi a nan gurin akwai waliyi am akwai waliyi khas alwilayatul amma wanda ke musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna cikin walaya ta Allah ta'ala gamammiya don hatta Allah hatta arni wanda yake zagin Allah ma to yana cikin Allah ta'ala na jibintar lamarinsa mun fahimta don shi ya yi shi ya ba shi rai yake koro masa arzikinsa yana ci yana yin komai to amma wilaya khasa wadda take da ma'anar at-ta'yidu wan nasr agazawa da taimakawa da yin muwafaka to wannan kuma sai waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala ne mun gane wannan su ne suke da alwilaya wadda take kasa jibinta wadda take ta musamman to amma su azzalimai idan sun an je lahira ba su da wanda zai jibinci lamarinsu mun fahimta ba wanda zai jibinci lamarinsu wala nasir kuma ba wanda zai taimaka musu kun ga menene kishiyar zalunci adalci haka ne ko ba shi bane shine to kun ga idan kai abin da ake kira da mafhumul mukhalafa sai ka ce ashe kenan su masu adalci suna da waliyi ranar alkiyama kuma suna da wanda zai taimaka musu ranar alkiyama to kuma su waye masu adalci su ne masu imani waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka yi iyaka bakin kokarinsu wajen bin Allah subhanahu wataala to wannan ranar alkiyama Allah zai jibinci lamarin su jibinta ta musamman sannan Allah ubangiji zai agaza musu ya taimaka musu agaji da taimako da taimako na musamman Allah ta'ala ya agaza mana ya taimaka mana to a nan a idan da zai iyo akwai masa'il da ake tattaunawa a ƙarƙashin wannan cewa a yana da faɗi kawai ba ma sai mun tattauna shi ban sha Allah malar karanta mana da yayar amittakazu min duni auliya
na'am فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير نعم أم اتخذوا من دونه أولياء آآ سندريكي wani majibinci koma bayansa ne fallahu amma shi Allah ta'ala huwal waliyu shine ainihin mai jibintar lamari wa huwa yuhyi al-mauta kuma shine yake raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai anan ba am dinnan da muka ji suna ce da ita amce wadda take munqati'a akwai am muttasila akwai am munqati'a dole ku fahimce su don wani idan ya zo nan gurin ta zai amit takazo min dunihi auliya sai dauka kamar ko tambaya ake ko ko dai sun riƙi wani koma bayan Allah matsayin majibincin lamari wanda kuma ba haka bane ba tambaya Allah ta'ala yake tabbatarwa yake to idan an tazo a tsakankanin wasu abubuwa waɗanda suke kishiyantar juna guda biyu in kaga am a tsakiya to wani ita ake kira da am muttasila kuma ma'anarta shine au sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kaga ta zo tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke mukabalantar juna sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum to har zuwa karshe ko kaga am din ta fito to am din anan gurin ma'anar ta shine awo duk lokacin da am ta zo tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke mukabalantar juna ka neman musu gafara ko karka neman musu gafara kaga ai abubuwa ne guda biyu ko kuma ga amta zuwa tsakiya to ma'anar ta'awu mun fahimta wato astaghfarta lahum ka neman musu gafara au la tastaghfir lahum idan a wajen alqur'ani in ka sa au yayi daidai amma a alqur'ani kana cire wannan amdin ka sa au to ka ka fafa dole ka bar amdin nan inda take yadda ka ganta ka kawar amma idan a wajen alqur'ani ne kana zance kace au la tastaghfir lahum yayi don dama ma'anar amɗin shi ne wannan to akwai kuma am wadda take zuwa wadda ita ba tsakanin abubuwa guda biyu take zuwa masu mukabalantar juna ba kamar a nan gurin kun ga da ita ba aka fara to wanda ita ake kira da ma'anar am al-munqati'a waccan muttasila wannan kuma munqati'a to ita kuma ma'anar ta shine bal mun fahimta shine ma'anar ta bal da kuma hamza wadda take istifhami kaga kenan amittakhadhu min dunihi awliya a'a sun dai riki wani abun wani majibicin lamari ne koma bayan Allah ta'ala kaga Allah ubangiji fada maka yake ba wai tambayar ka yake yi ba a yana ƙara tabbatar maka da da cewa sun riki wani abu ne wanda yake koma bayan Allah subhanahu wataala a matsayin mai jibintar lamari domin ya ce maka wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir a ranar alkiyama a zalimai ba su da wanda zai jibinci lamarinsu kuma ba su da wanda zai taimaka musu a bal ittakazu min dunihi awliya don anan duniya sun riki wasu awliya'u wanda ba shi ba da haka in aka je lahira kuma ba wanda yake da bakin faɗa an ba Allah ta'ala ba kaga kenan a lahira ba su da wanda zai jibinci lamarin su tunda a duniya sun kaurace wa Allah ubangiji to kuma a ranar alkiyama kuma Allah ubangiji zai ce limanil mulkul yau ba wani mai mulki in ba Allah ba to kaga duk waɗannan abubuwan da aka rike a nan duniya a ranar lahira ba su amfani ba to am ittakhadhu min dunihi awliya to wannan ittakhadha ita ma ittakhadha kamar waccan ce da muka tunzira ita ma haka ta ita ma tansibu maf'ulaini ita ma maf'uli biyu take yi wa take yi wa nasaba aya ga wattakhadha Allahu Ibrahima kalila ko wattakhadha wannan shine ainihin fi'ilin Allahu shine wanda ya aike na rikar ko ibrahima shine na farko maf'uli na farko kalila maf'uli ne kun gane ita ma kamar wannan ce to anan ita ma zamu ga maf'ulin ɗaya aka kawo amittakazu min dunihi awliya a a kaga wannan shine maf'ulin kawai to shi da suka ce maf'ulul awwal zai zama mahzuf amma za a zo za a zomci za a za a za a kaddara shi za a kaddara asnam amittakazu min dunihi al-asnama awliya'a mun fahimta ko amittakazu min dunihi al-asnama awliya sun riki gumaka da sauran abubuwan bauta kuma bayan Allah ta'ala a matsayin abubuwan da za su tsinci lamarin su kaga shikenan magana ta tashi anan ko domin dama abin da ake rika kuma bayan Allah din ai za ka samu ko dai gumaka ne a babin misali ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke shiga su zama da ma'anar ɗagutu in gane? ɗagut shi ne dukkanin mata jawaza bihil abdu haddahu duk abin da zai sa ka ƙetare iyakar Allah ta'ala to wannan abin shi ake kira da ɗagut mun gane? to wasu suna rikar ɗagut din sai su zame musu su ne masu jibintar lamarinsu koma bayan Allah Ubangiji zai iya zama ɓagu zai iya zama malami mummunan malami wanda zai rika sama biyarsa suna yin abin da ba daidai ba su kuma suna yi duk da sun can cewa ba daidai din ba ne amma kuma su je su ta yi zai iya zama mahaifi zai iya zama ɗa zai iya zama mata zai iya zama dukiya ma matuƙar dai dukiyar za ta ke sa ka kana saɓa wa Allah kuma ka san cewa saɓan Allah ne amma kuma ka je ka rika yi duka wannan zai iya zama tsagut Allah ta'ala ya kiyashe mu wallahu huwal wali wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan huwa huwa huwa zamu ga har huwa guda uku ita wannan ita ake kira da dhamirul fasl dhamiru al-fasl tana da fa'idoji guda uku na farko alhasir mun fahimta alhasir wato Allah shi kaɗai in yace wa huwal waliyu Allahu huwal waliyu da ya ga dama sai ce Allahul waliyu yuhyil mauta ko da zai yin haka amma sai zo da huwa huwa har guda dan a nuna maka babu wani wanda yake majibincin lamari na gaskiya a duniya ko a lahira sai Allah sannan ba wanda ya isa ya tada matatte sai Allah ta'ala ko annabi isa da yake raya matattu yana cewa da izinin Allah ne mafaici wannan dujal kuma da zai zo ya kashe ya raya Allah ta'ala annabi sallallahu ya gaya mana duk ƙarya ce mun gane in ya zo da wuta ya zo da aljanna annabi sallallahu ya ce aljanna sai ita ce wuta wutarsa kuma ita ce aljanna kaga duk ba ba wani abu ne kuma taskir ne saboda Allah ta'ala ya jarrabu bayi a wannan lokacin to tana fa'idantar da alhasar na biyu ke na farko ke na biyu tana fa'idantar da taukidi tana ƙara ƙarfafar magana Allahu fallahu huwal wali tabbas Allah ta'ala shine mai jibintar lamari wa huwa yuhyil mauta kuma tabbas banda shi ba wanda isa raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma tabbas shi mai iko ne akan komai biyu kenan ko to sannan tana rarraba tsakanin alkhabar was sifa anan ne inda rikicin yake alkabar da sifa yanzu idan a larabci ka ce fulanun karimun fulanun karim in ka gada ma za ka ce fulan mubtada karimu alkarimu kabar mun fahimta in ka gada ma kuma wani zai iya ce maka fulanu mubtada alkarimu sifa sifa ce kama a ce zaidu alkarim zaidu mai karamci kaga kabar din sai a tuno shi mai zai zama kabar nan gana ma sai a ce hazir ya zo mun gane? to ita huwa idan ta zo sai ta nuna maka cewa a sai ta rarrabe maka cewa ba ba ba kabar bane sifa ce in aka ce fulanu huwal karim mun gane? zaidu shine dai mai karamcin nan kaga ai ba ba ba sifarsa bace ko labarin zaidun aka baka kuma an tabbatar maka da labarin to ita huwa idan ta zo sai za ake ce mata zamirul fasl tana da fa'ida mun tattauna a baya da ku akan haka amma dai za a ci gaba da tattaunawa a hankali har wata rana za ku za ku ji kuna fahimta insha Allah fallahu huwal waliyyu shi Allah ta'ala shine majibincin lamari wa huwa yuhyil mauta kuma shine mai raya matattu mauta jam'i ne na na mayyit mauta sune matattu Allah ta'ala shi yake raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko akan komai komai Allah ne yake da iko sai sa malamai suka ce in ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi komai matakar dai ba saban Allah bane kuma ba yanke zumunci bane amma komai Allah ta'ala na da iko a kansa to in ka tashi ka roƙi Allah komai kun gane a har ana ba da misali cewa akwai wanda zaka ga ya shiga wani hali na rashin lafiya har ana ganin mutuwa ma ko yau ko gobe to wani zai ce to ai wannan yaushe ma za mu zama na masa addu'a Allah ya tashe shi ai ga shi nan mutuwa ko yau ko gobe malamai suka ce a haka ɗin ka roƙon masa Allah akwai wanda an kira mai wanka an ɗinka likafani an kawo makara kai wani har sai an sa shi a makarar ma amma sai ka gaya mai kuma ya daɗe a duniya mai mutu ba sannan sai ya mutu kaga ba abin da Allah ba zai iya mun gane yawa to Allah mai iko ne akan komai shine mai raya matattu ba wanda ya isa ya raya matattu amma kamar wannan sarkin da Allah ta'ala ya babu labari a cikin suratu baqara da da suka yi munazara da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah Annabi Ibrahim ya ce da shi Allah shine wanda ke yuhi wa yumiitu shi kuma yace ana uhyi wa umi kaga ana bada misalin cewa an yanke an yanke wa mutum biyu hukunci na kisa ko daya an yanke masa hukuncin kisa daya kuma ba hukuncin kisa ba wanda ba a yanke masa hukuncin ba kisan ya kashe shi wanda kuma aka yanke masa hukuncin kisa yace ya tafi shi a rashin hankalinsa yana ganin cewa wannan shine ya raya kuma ya kashe malamai suka ce sam wannan ba ba rayawa yayi ba ibqa'i yayi kawai wanzar da da rayuwar yi don asali ba shi ya hura ran bayi mun gane? kamar ayat da suke cikin suratul ma'ida man katala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a idan mutum yazo ya kwaci wani wanda ya shiga cikin halin kaka na kai ko wasu za su kashe shi aka masa dauki aka kwace shi Allah ta'ala ya ce ai duk kamar an raya mutane ne gaba daya ai kaga daidai da bayanan da muka yi asalin ai ba rayuwar aka hura masa ba sai dai wanzar da ran aka ci gaba da yi amma asalin rayuwar Allah ne ta'ala ya yi abin da ta mun gane ba wanda yake iya raya wani sai Allah kuma babu mai kashewa har yanzu sai Allah ta'ala to kuma shi kuma Allah ubangiji akan komai mai iko ne dan haka duk abin da kake so ka roki Allah ko menene in dai ba saban Allah bane kuma in dai ba yanke zumunci bane in dai a cikin abin da zaka roke shi babu yanke zumunci kace Allah ya raba wani da kuɗi ya ba wani a wannan ka ka lalata zumunci amma zaka ita cewa shi ma Allah ya bashi ko ko matar wani ta fita daga gidansa ta koma gidan wani wannan duk duk lalata zumunci ko ba ka bane shi ma Allah ya kawo masa tasa ya aura shi kenan magana ta wuce amma dai abin da ka ga dama kana iya ka roki Allah ubangiji musamman idan ana roƙon Allah ta'ala kuma yana yi wanda ya dace da sunna irin tasa yanzu ba za ka ce Allah ya mai da kai mala'ika ba Allah ba zai mai da kai mala'ika ba sam don Allah ta'ala baya yin haka ba kuma za ka ce Allah ya baka fuka-fuki ka ce yawo a sama ba wannan ma Allah ma ba zai mun gani na'am amma in ka ga dama ka ce ya maka ruwan kuɗi in ya ga dama sai tunda ya taɓa yi ko yawa in ya ga dama sai ya maka ruwan kuɗi a gidanka kai kaɗai ya maka a bulbulo maka kuɗi shi kenan da safa kawai in ya ga dama sai wallahi in ya ga dama sai mun fahimci wannan yawa duk abin da ba saban Allah bane kuma ba ba yanke zumunci bane kana da ikon da aka roki Allah ta'ala ko me kuma ka ji a ranka cewa lalle Allah ta'ala zai iya to kuma zai iya maka din insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ubangiji ya gafarta mana mana mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقراءنا وسجودنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمة أمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.